بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لمبا تنا وجهك شا شا شدة تلقي عن العلم عن الأشياخ تلقي العلم ورعاية حرمة الشيخ ورأس مالك مالك الكفاءة نشاط الشيخ كتابا في هذا الدرس والمذاكرة yawa na 22 ne ko ladabi na 22 cikin ladubban ilimi na ɗaukan karatu ya ce a talaki anil mubtadi ɗaukan ilimi ga wanda ya kasance ɗan bid'a ne kamar wanda suka kasance bid'a manyan 'yan bid'a wanda ya kasance 'yan khawarij da 'yan shi'a da sauransu in sun hada cikin littattafan aƙida duka suna nihin wannan manya-manya 'yan bid'a wanda ta saba ma musulunci kuma in yi so ta bid'a wadda take ta aiki ce ta biyo baya ya ce ihzar abal jahali al-mubtadi ka nisanci wanda yake shugaban jahilci shine mai bid'a allazi masahu zaigun fil aqida wanda ya samu karkacewa cikin aqida wa gashetu suhubul kharafa wanda kuma ja na karkacewa ya ja shi ja na alkhirafa khurafa kage-kage ya ja shi yuhakkimul hawa yana hukumtar da san ran shi wa yusammihi al yana sa mishi suna da hankali ne wa ya adulu anin nasi yana karkace ma nasi kamar in qur'ani kaga suna hankaltar da hankalinsu suke sa suna ganin cewa su masu hankali ne su watsa hadisai su watsa littattafai suna ganin cewa wannan tunaninsu ne da hankalinsu ya kai su suka tsinkayo abin da duk duniya malamai ba su tsinkayo ba ya ce wahalil akalu illa fi nasa shin akwai wani hankali in ba tare da nasi ba wa yastamsiku bid da'ifi yayi riko da abu mai rauni wa yub'idu an sahihi yayi nesa da mai inganci wa yuqalu lahum aidan sai a ce musu ahlu shubuhat ana ce musu ma'abuta shubuha anda shubuha ce galibi ba hujja ba wa ahlul ahwa ana ce musu yan sarrai ولذا كان ابن المبارك شيسا ابن المبارك رضي الله عنه رحمه الله تعالى يسمي مبتدئ yana kiran yan bid'a da al'asagir kananan mutane ma'ana kaskantattu وقال zahabi zahabi yake cewa rahimahullahu ta'ala cikin littafin siyar alamin nubala idza ra'aita al-mutakallim al-mubtadi kan ga mai ilmul kalam dan bid'a ya kula yana cewa da ana anil kitab shafa mana lahiya gami da qur'ani wal ahadis da hadisai wa hatil aqal ma'ana a bar su ku zo mu aiki da hankalinmu fa alam annahu abul jahal kasancewa shi wannan uban jahilci ne wa idza ra'aita salika tauhidi ya kula idan kaga mai shiga hanya mai tauhidi yana cewa da ana minan naƙali wa min al'aƙali ku sha hawan mulahiya game da abin da aka ciro ma'ana nassi wa min al'aƙali da hankali wa hatu zauƙa walwaje da ku kama na abin da muka ji ɗanɗano ya mu kawai da daɗin shi wannan yana nihin sufaye wanda sun wuce gona da iri fa'alama annahu iblisun kasancewa iblis ne kad zahara bi suratu basharin ya zo a sura ta ɗan adam au kad hallafihi ko iblis ya shiga cikin jikin shi fa in jabunta minhu faharab idan janubta minhu faharab idan ka nisanta gare shi to ka gudu gare shi wa illa in ku ba haka fasara au ka kada shi ma'ana da hujja wa barak ala sadrihi ka fada bisa kirjin shi wa qara alaihi ayatul kursi ka karanta mishi ayatul kursi wa khanaqahu kama kore shi saboda ita ce maganin iblisai da shaytan wa qala aidan rahimahullah yake cewa Allah mishi rahama wa qara'atu bi khaydi shay'il bi khaddi shaykh muwaffaq na karanta da rubutun malami wanda Allah mishi muwafaka ƙala yake cewa sami ina da sahu mun ji darasin shi ani yana nihin ibn asrun ma a akhi ibn umar abi umar tare da dan uwan abi umar wan ana muka yanke fasami itu akhi ya kulu sai na ji dan uwana na cewa da khaltu alaihi ba'ar na shiga wajen shi bayan haka nan fa ƙala sai ce liman qada'tum anni me yasa kuka yanke a gare ni muku zawwa qultu sai na ce inna nasan yaquluna wasu mutane suna cewa innaka ash'ariyun kai dan aqida asha'ira ne faƙara ce wallahi ma ana bi a sha'ariyin wallahi ni ba ɗan a sha'ira ba ne ha za ma'anar hikaya ne ta ce ma'anar hikaya wa an malik rahimahullah an amso daga malik allah mushi rahama imamu darul hijira ƙala yake cewa duka da cikin siyar alamun nubala la yi ukhazul ilmu an arba'a ba a ɗaukan ilimi ga mutane guda hudu nau'in mutane guda hudu safihun wawa yi ulin na safa wanda ke bayyana wawancin shi wa in kana arwan nasu ko da yahi kowa ruwaya hadisi ko da yahi kowa ruwaya hadisi cikin mutane wa sahibu bid'atin da dan bid'a ya da'u ila hawahu wanda yana kira ne kawai zuwa ga san ran shi ba ga addinin Allah ba wa man yakazib fi hadisin nasu da wanda ke ƙarya cikin zancen mutane a rayuwar shi ta yau da gobe ya kasance makaryaci ne ba a cikin ma hadisai ba to in min babu aula a ce cikin hadisan yake karya wa in kuntu la attahimu fil hadisi ko da ban da tuhuma shi cikin hadisi to matukar yana karya a rayuwar shi to ba za a ɗauki ilimi wajen shi ba yace wa salihun abidun fadilun yace da salihin bawa mai ibada kuma mai farala idza kana la yahfazu in ba hafizi bane bai har da ce ma hadisu bihi abin da yake badawa da shi ba ma'ana bai daga cikin malaman hadisi kuma ka je ka riga daukan ilimin hadisi gare shi dan nagarta shi da ibada shi da farala shi da daraja shi malik kin kan shi Allah mushi rahama shi mai wadan magana ya kasance wajen mutum saba'in a madina ana daukan ilimi a wajen su bai zuwa ko wajen ɗaya ma aka tambaye shi game da dalili ya ce innahum laisu min ahalihi dukkan su ba malaman hadisi bane ba wanda bai san fannin bane zai kallon su malamai ya ce fa ya ayyuhan ɗalibi ya kai ɗalibin ilimi idza kunta fi sa'ati wal ikhtiyar in kana cikin yalwa da kuma zabi fala ta akhuz an mubtadi in kada ka ɗauki ilimi ga dan bid'a rafidiyun wanda yake dan rafida ne dan shi'a ma'ana au kharijiyun ko ba khawariji au murji'iyun ko kuma murji'a au qadariyun ko kuma ba qadari dan qadariya kamar yadda na gaya muku sun a baban akida ne suna bayanin dan bid'a wannan manya manyan suke faɗa ko da karamin bid'a ta aiki tana shigowa ciki au quburin ko ko mai bautar kabari wa haka za haka har zuwa ƙarshe fa innaka lan tablug mablagar rijali kai baka ga ba matsaya ta matsayar mazaje sahihal aqd fi din mai kyakkyawar akida cikin addini matinal ittisal billah mai karhin riko da gamuwa da Allah sahihan nazar mai kyakkyawan nazari taqful asara kabibi bayan wanda suka wuce illa bi hajril mubtadi ba zai haka haka ba zai ta samu ba ka kaurace ma dan bid'a wa bid'ihim da bid'o'insu wa kutubi siyar wa littisamu bi sunna yace littattafan sira da littattafan da suke umarni da ayi riko da sunna annabi su hafilatin bi ijhazi ahli bi ijhazi ahli sunna alal bid'a suna ta cike da shiryar da ahli sunna game ta su kaurace bid'a wa munarazatul mubtadi'a da kuma su yi gifa da yan bid'a wal ibtiadi anhum da kuma su nisance su kama ya bata idu salimu anil ajrabil marid kama yadda mai lahiya ya kamata ya nisanci mai cutar kazuwa marar lahiya mai cutar kazuwa don ɗaukar ta aiki walahum kisasun suna da kisso kasasun suna da kissoshi wa waqi'atun da abubuwan da suka faru ya dole sharwa wanda sharhin su zai tsawo walakin ya dibul li ishara ila ru'usul muqayyadat yace sai dai yana da dadi a gare ni in yi nuni zuwa ga kan abubuwan da aka kayyade manya manya ma'ana faƙar kana salaf rahimahumullahu salaf sun kasance Allah musu rama ya hattazibuna al-istighfafu bihim suna ganin yin banza da su ma aikin Allah ne shine hattazibuna al-istighfaf al-istighfaf wa tahqiruhum da kaskantar da su wa rabdul mubtadi'i da kuma kakkabe mai bid'a wa bid'atihi da bid'a shi wa yuhazziruna min mukhalafatihim suna tsoratarwa game da cakuda da su wa mushawaratim da shawara da su wa muwakalatim da cin abinci da su falata tawara na rusunni wa mubtadi' wuta ta dan ahlu sunna da dan bid'a ba zai taba gamuwa ba wa kana min as-salaf man la yusalli ala janazati mubtadi'in a cikin salaf magabata akwai wanda bai salla ga wanda yake dan bid'a ne fa yan sarifu sai ya tahiye shi wa qad shuhida min al-allama shaykh muhammad ibrahim an gani ga wannan malami in sirafu ani salati ala al-mubtadi ya tahiye shi bai tsaya ba salla ga dan bid'a wa kana min as-salaf man yanha ani salati khalfahum cikin magabata akwai wanda suke hana yin sallah bayan su bayan yan bid'a kamar yan shi'a da rawafid wa yanha an hikayati bid'ihim kuma yana hani gami da bada hikaya gami da bid'a su li anna al-qulubu da'ifa saboda zakatu akwai rauni wa shubahi khaddafa shubha kuma tana da warta za a rika ambata wani ya warce ta a matsayin hujja ce wa kana sahal ibn abdullah tusturi sahal ibn abdullah tusturi rahimahullah la yara ibahatul akali min al-maita ya kasance bai ganin cin abin da yake mushe ne lil mubtadi inda al-itirar ga wanda yake dan bid'a ne koda a wajen tilasi ne li annahu bagin saboda shi yana daga cikin albugat masu hoto na hoto dan Allah ce fa murdura gaira bagin wanda ya matsu wanda ba daga cikin bugat ba fa huwa bagin bi bid'ati yana daga cikin bugat da bid'a shi wa kanu yudurduna min majalisun kasance suna kore su daga majalisin su kama fi kisatul imam malik kamar da a cikin kissa imam malik rahimahullahu ta'ala shugaban malikiya ma aman sa'alahu an kaifiyatul istiwa mun gani tare da wanda tambaye shi yaya istiwa in Allah yake ya kore shi yace wa ma araka illa mubtadi ba ni ganin ka dan bid'a ne malik yace ku hudda shi daga masallaci wa fihi ba'da jawabihi al-mashhur mashhur a cikin magana bayan ya ba da amsan nan tashi shahararra ta al-Imam Malik al-Istiwa ma'lum wa kayfa majhul su'alu anhu bid'a ya ce a zunnuka sahiba bid'atin ina ganin kai dan bid'a ne wa amara bihi fa ukhrija malik yayi umarni ce a hudda mana shi daga masallaci na wa akhbaru salaf mutakasiratu min nufratu min al-butari wa hajrihim yace labaru na magabatan mu cike suke masu yawa ne game da gudu ga yan bid'a wa hajrihim da kaurace musu hazaran min sharrim dan gudun sharrin su wa tahjiman lintishar bid'ihim kuma saboda tsoratar da mutane kada bid'a su tawatsu wa kasarar linufusim dan kuma a karya zukatansu hatta ta da ofu an nashar bid'a har zuciyarsa ta yi rauni gami da watsa wannan bid'a wali anna fi mu'asharatu sunni lil mubtadi tazkiyatu lahu lada al mubtadi wal ami saboda shi wanda yake ahlu sunna ne ya rika mu'amala ya rika cakudadde ne ya da wanda yake dan bid'a ne to kamar tsarkake dan bid'an nan ne yake da kuma gama garin mutane wanda suke ba masu karatu ba yan shi'a ne ga sunan gurin kana mu'amala da su kana karatu da su kana kaza da su ko 'yan ƙur'ani ne 'yan ƙala ƙato ko da ya kasance mahardacin ƙur'ani ne kuma ga malamai a gari wanda ba 'yan ƙala ƙato ba zaka je wajen shi darasu ba ba zaka je wajen shi kuna musaffa ba ba don kuma saboda za a ga cewa ka yarda da abin da yake ne al'ami mustaqim min al'amafahu biye da mai kuduhu galiban wanda su jansa ake su ne awamun nas wa nara min kutubul musqala muna gani daga cikin littafin musqala wal hadis wa adabu talib wa akamul jarh wa ta'dil al akhbar fi haza labarai a cikin wannan dukkan su suna zawo yace fa ya ayyuha dalib ya kai dalibin ilimi kun salfiyan alal jihad ka kasance mai bin magabatan mu ne akan tafarki na gari wa zaharul wa hazarul mubtadi'a an yaftinuka ka nisanci ka guji yan bid'a ka su fitine ka fa innahum yuwazzifuna liktanasi saboda su suna amsa aiki saboda yin tarkon su wal mukhatala da kuma yin yaudara suna neman subulan hanyoyi kala-kala hanyoyi kala-kala da yahudawa da tura suna ba su hanyoyi da kwangila ta hanya kala-kala sai ta yada bid'o'insu yaftatuluna bi ta'bid habil kalamil ma'sul suna neman gyara wannan hanya tasa da zance wanda aka shafa ma zuma wa hudulul dam'a da kuma zubar da hawaye wa husnul bazza da kuma kyautata cirarren kaya wal igra'i bil khayalat da kuma rudar da mutane da abubuwan da kawai tunani ne na kwakwalwa wal idhashi bil karamat da kuma kawo ma mutane abun hurgitarwa na karama wala hasil ai wala hasil aidi da kuma shawar hannuwa ta qabilul aktab da sumbantar tahi yace ma ra'a zalika illa wahamul bid'a ba abin da ke bayan wannan sai kunwa ta bid'a wa rahajul fitna da kuma tashi na fitina ya garu su hafifu a duka wanda zai su dasa maka a cikin zuciya kamar wannan yar qur'aniyun da suka taso ana ta mutum ya ta sauraron su yana ta bin su banda su dasa mishi shubha da wannan matukar bai da ilimin sauraron su su batar da shi wa ya atamiluka fi shirakihi su kama ka su saka cikin tarkon su fa wallahi la yasluhu al a'mali qiyadatul amyan wa irshadu ce wallahi ba zai taɓe yiwuwa ba a ce makaho ya jagoranci makahi kuma ya nuna musu hanya ya ce ammal adabu wannan yana ga bai kare ko yace amma al-akhadhu an ulama'i sunna amma daukar ilimi ga malaman sunna fal qawl asal wala tasalto ka shahizum shi kada ka tambaya wa faqaka Allahu li rushdihi Allah shiryar da kai game da hanyar shirye shi liyan hal min rasan nubuwa safiyan litan hal yace dan saboda ka sha daga cikin gado na annabta tsabtaccen abu wa illa an ba haka ba fal ya biki alal dini man kana bakiyan to duk mai kuka yayi kuka akan addini in ya zamana wancan bid'o'in su suka watsu yace ma zakartu laka fi hali sa'ati wal ikhtiyar wannan da nake gaya maka in cikin halin kana da yalwa kai kake da zabi ne amma in kun tafi darasin nizamiya la khiyara laka amma in kana cikin darasi na nizamiya na lakwal ne masala wanda babu tsari babu zabin ka fa hazar minhu ka nisanci wannan ma al isti'aza min sharri tare da neman tsari daga sharrin shi bil ya kaza zumin da sa'isi ka faɗa ko game da gubashe da zai sa ala haddi kaulin akan magana su izini simara yadda magaba malamai wannan masu magana suke cewa kaɗa shi yan itace wa alƙil khashabati finnar iccen da ke jikin shi ka gefa shi cikin wuta kenan ka ɗauki ilimin tatacce bid'a shi da shubha shi ka watsa ta wala ta takhazal an dalabi amma kada ka kasa gami da neman ilimi ka taɓi kaka ce don saboda bid'a shi ba zaka nema ba kwata kwata wani zai kasance kwararre ne a luga kwararre ne a nahau to zaka dauki wannan ilimin dole tare da shi yace fa akhsha an yakuna hadha min at-tawalli yawm az-zahfi ina jin tsoron ya kasance gudu ne ranar yaki fama alayka illa an tabayyana amru ba abin da ke kanka shine ka nemi lamarin shi ka bayyana meye matsalar shi wa tattaki sharrahu ka guji sharrin shi in kana da kokari kaga cewa gashi wani dan kala kato ne amma Allah ya bashi luga ya bashi yi sanin larabci ka je ka karanci littafin larabci wayan shi amma kuma ka san da an shiga fagen suka hadisai da littattafai wannan kuma ko sauraron shi baka yi ba wa takshifu shar sitrahu wannan shi yahi da a ce ka kaurace mishi gaba ɗaya ka san matsala shi ka kaurace mata wa minan nutafi at-tarifa daga cikin abubuwa masu ban daɗi cewa Aba Abdurrahman al-Muqri haddasa an murji'in ya amso hadisi daga dan murji'a. Faƙila lahu aka mishi magana lima tu haddisu an murji me yasa kake kawo hadisi daga murji'a kuma ka san yan bid'a ne. Faƙala sai ce abi'ukum allahama bil izami ina saida muku nama ne da kashi. Na san zan tace nama in ɗauki tsoka in zubi da kashi duk wanda ya kasance dan kaje ga nama gashi lahiyayye da kashi a cike ka ce duka ma ban so gaba ɗaya na watsa. Duka zage kashin ka watsa. falmukuri rahimahullah ta'ala haddasa bila gararin shi mukuri Allah mishi rahama ya ba da hadisi ne ba tare da rudi ba tare da jahilci ba sai da ya bayyana ya ce wa kana murji'iyan ya san dan murji'a ne kuma ya san matsalolin yan murji'a baban akida sabaninsu da malaman sunna daga an zo nan nan kuma ba zai saurari magana shi ba ya ce wa masu ɗato huna hu kawa'idu maqadatika wannan abin da na zano shine ka'idodi na mazauninka aqidatu ahlus sunna wal jama'a aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a wa minhu ma fi al-aqida salafiyya daga ciki abin da ke cikin aqida salafiyya ta Sheikh islam Abu Usman As-Sabuni wanda ya rasu shekara ta 449 wanda hamun fara shi ina ga da yan sana sadi sabon mai nisa ba cikin shi qala rahimahullah yace mishi Allah mishi rahama yace aqidatu salafi ce wa biduna ahlul bid'i suna kin yan bid'a allazina ahadasu fi din wanda suka kirkiro abubuwa cikin addini ma laysa minhu wanda bai ciki wala yuhibbunahum basu san su wala yashabunahum basu abuta da su wala yasma'una kalaman basu jin zancen su wala yujalisuhum basu zama da su wala yujadilunahum fi dini basu jayayya da su cikin addini wala yunazirunahum basu munazara da su wa yarawna sauna azanim an sama abadilim suna ganin ya kamata su kiyaye kunnuwan su game da jin karyace karyacen wancan mutane allati idza marrat bil azani idan ta wuce ga kunnuwa kana bin facebook ne kana bin bidiyo ne kana bin wani abu kana zauwa wa'azin dan qur'ani yana sukan hadisai yana sukan magabata ka wuce shi kan ma ka saurari kazamta shi wa qarrat fil qulubi ya tabbata cikin zuciya wanda in sun tabbata cikin zuciya darrat za su cutar wa jarrad ila min al waswas wal khatarat suna wa jarrat ilaiha suna jayo waswasi da hadari al fasid ma jarrat batacce abin da suke jayo a cikin su ne Allah ya sauko cewa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina idan ka ga wanda suke kutsa a cikin ayoyin mu fa'arid anhum ka kauda kai gare su hatta ya hudu fi hadisin gari sai sun shiga cikin wani zancen da ba shi ba kaga masu suka qur'ani ne amma ba ta aka kaurace musu gaba ɗaya ba kaka ƙara mu'amala da su a in sun shiga wannan baban ko ta harka sai in sun shiga wani zancen daban ka sa bakin ka ko ka saurare su daga Sulaiman ibn Yasar yace anna rajulan yuqalu lahu sabiq wani mutum ana ce masa sabiq qadimal madina ya zo madina faja'ala yas'alu an mutashabihil qur'ani ke ta tambaya game da shubuhohin qur'ani ayoyi masu rikitarwa cikin qur'ani fa ursila fa arsala ilaihi umar sai umar ya aika gare shi Allah da shi wa kad a'adda lahu arajinun nakhal ya tanadi bawa na dabino fa qala yace man anta wane ne kai ce ana abdullahi sabig fa akhadha urjunan min tilkal arajin sai umar ya dauki bawa daga cikin bawan dabinin fa darabahu yake ta kishin shi da su haddad da miyar asu hira kan shi ya zubo da jini saboda umar shugaba ne shi ke da haƙƙin kare ma al'umma addinin su game da duk wata shubuha da bid'a summa tarakahu hatta bara'a sannan ya bar shi sai da ya warke summa ada sannan ya koma summa tarakahu hatta bara'a ya bar shi sai da ya warke fada bihi da yauda aka kira shi dan ya koma yace in kunta turidu qatali in kana so ka kashe ni ne ya Umar faqatulni qatalan jamilan ka kashe ni kisa mai kyakkyawa fa azina lahu ila ardi bashi izini cewa ya koma kasar su wa kataba ila abi Musa al-Ash'ari bil Yaman sai Umar ya rubuta zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari shine gwamna a Yaman ya ce la yalisuhu ahadun min al kan wanda naji cikin musulmi ya zamna da wancan mutumin dan bid'a ne darimi ya rawato cikin sunan kin shi wakila aka ce kana muttahaman bi ra'ayil khawarij ana tuhuma shine da ra'ayin khawarij wan nawawi rahimahullahu ta'ala fi kita qala fi kitab al azkar nawawi ya hada cikin littafin al azkar yace babu tabarri min al bid'i wal ma'asi baban da ke bayanin kubuta daga bid'o'i da saban Allah ya ambato hadisin abi musa ce bari amina salika wal halika annabi sallallahu alaihi ya kubuta daga masu wannan siffofin wal halika wa shaqa daga cikin abin nan masu in an yi mutuwa muttafaqun alai daga ibn umar shi ma bara'atu min al-qadariyya an rawaito ce ya kubuta daga qadariyya a cikin muslim muqaddima farkon littafin can in ka je ka ce musu ana bari'un minhum cewa ni na kubuta da gare su wal amru fi hajar al mubtadi yanbani mura'atul masalih wa taksiruha lamarin a cikin cewa a kaurace ma dan bid'a an gina shi ne akan cewa ana kiyaye masalahohi da kuma yawaita su wa daf'il mafasid wa taqlilha da kuma cewa duk wata banna tun kuɗe ta ake a rage karhinta wala za ta tanazzalul mashru'iyya min adamiha to anan ne sai ya zama an shar'anta kaurace musu gami da rishin shi kamar yadda shekul islam ya harare abun a gurin shi ya ce rumta da annama yaksuruna wa yaksuruna su yan bid'a suna karuwa ne suna yawaituwa idza qallal ilmu in ilmi yayi kadan wa fashal jahil jahilci yawwasu kamar yanzu a cikin zamanin masu suka hadisan annabi masu caccakar maganganun magabata har su samu wasu suna ɗaukan su a malamai duka jahilci ne da yayyawa ba karatun addini wa fihi mai qulu shaykh al-islam ibn taymiya cikin su ne shaykh al-islam ce fa inna haza sun fi yuksuruna su wannan nau'in na bid'a suna yawaituwa wa izharuna suna bayyana idza kasratul jahiliya wa ahlu idan jahilci yayi yawa da ahalin shi walam yakun hunaka min ahli al-ilmi bin nubuwa kuma babu malamai wanda suke da ilimi na annabta wal mutaba'a laha da bin annabta man yuzhiru anwaraha wanda zai bayyana hasken annabta almahiya li zulmatid dalal wanda hasken annabta shi yake shahi duhun bata wa yakshifu ma fi khilafiha min al kuma yake yayi abin da ke sabanin annabta min al na karerake wa shirki da shirka wal muhali da abin da bai yiwuwa fa iza stadda sa'adaka fil ilmi fa iza stadda idan yayi tsani sa'iduka damtsanka fil ilmi a cikin ilimi faƙa ma'al mubtadi to ka yi ƙoƙarin tunkuɗe ɗan bida'a ka karya shi da hujja wa bida'atuhu da bida'a shi bilisanul hujja da harshe na hujja wal bayani da bayani wa salam ma'ana idan ya kasance kana da fahimta kana da ilimi matsayinka ya kai ka tattauna da su ka yi bayanin batansu da ƙarya bidoyin su wannan sai ka yi amma in ba wannan ba matsayinka shine wancan na farko ka nisance su kada ka saurare su ma don saboda kada su batar da kai yanzu mu takaita ina